عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Gitar Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على خاتمنا الشفاء بتاريخ المصطفى صلى الله عليه وسلم وأما قوله بل فعله كبيرهم هذا الآية فإنه علق خبره بشر نطقه كأنه قال إن كان ينطق فهو فيله على طريق التفكيك لقومه وهذا صدق أيضا أما فجر النبي إبراهيم عليه السلام da ya faɗa wa kafirai ya ce a'a babban gunkin shi ya kashe gumakan mana shi ya sassare su har zuwa ƙarshen aya ma'ana ku tambaye su inda suna magana fasaluhum in kanu yandiguna to shi annabi Ibrahim Allah ka khabarahu ya rataya labarin gunki ma'ana gunki bi sharɗin ihi da sharɗin maganar gunki in gunki yana magana to ya gaya muku shi ya kashe su ya sare su ko ba shi bane kaga wannan ka annahu qala kamar annabi Ibrahim ya ce in kana yandigu fa huwa fi'luhu in shi in shi ne yake in dai zai iya magana shi wannan gunkin in dai zai iya magana to shi yayi wannan aiki to in zai magana ai zai kare kansa to kaga in bai magana ba kuma shikenan Allah da yake tafkiri akan hanya ta urustarwa ko kuma Allah wadare saboda annabi Ibrahim yana yana so ya mutanen sa kafirai Allah wadare su mana ya za a su kasa gane abin da baya magana yaushe za za a zo a bi shi har a cewa zai je amfani a lahira وهذا صدق ايضا وانا فسر ما دي حكا ne gaskiya ce wala kullu fi babu sabana cikin wannan fasara wa ma qawluhu ukhti faqad bayyana fil hadisi wa qala fa innaki ukhti fil islam wa huwa sidq wallahu ta'ala yaqulu innamal mu'minuna ikhwatun yace falin annabi ibrahim da ya fada yace wannan yar uwata ce matarsa sarah kenan to ya bayyana a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya kawo labarin a cikin hadisi sai ce annabi Ibrahim sai ce mata ai ke yar uwata ce na musulunci kuma haka ne gaskiya ne yar uwata ce ta musulunci domin Allah tabaraka ta'ala yana cewa innamal mu'minuna ikhwatun mu'mina yan uwan juna ne ita musulma ce shi musulmi ne kaga musulunci ya hada su to fa in qulta fa hadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qasam ma haka zibatin wa qala lam yaghzib ibrahim illa thalatha kadhibatin yace to wa qala fi hadisi shafa'ati wa yadhkuru kadhibatihi fa ma'nahu annahu lam yatakallam bi kalamin sirri wa sirru kadhibi وإن كان حقا في البارئ إلا هذه الكلمات yace to idan kace idan kace mini to to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci waɗannan kalmomin cewa ƙarairayi ne mana ya ambace su ƙarya yace annabi Ibrahim bai yi ƙarya ba sai ƙarya uku kuma a cikin hadisin ke to manzo sallallahu alaihi wasallam ya sai annabi Ibrahim ya ambaci waɗannan maganganun abubuwan da suka faru da shi guda uku to ma'anarsa cewa ba ƙarya bane abinda ake nufi ma'ana annabi ibrahim bai yi magana magana da suran ta yi kama da sura ƙarya ko da yake gaskiya ne a haƙiƙa amma dai a fili in ba bayani akan mutum ba zai ga kamar ƙarya ne to annabi ibrahim bai yi wannan magana ba sai waɗannan kalmomi su ne ake ganin suran su yayi kama da sura ƙarya ko da yake ba ƙarya bane ولما كان مفهوم ظاهر الخلاف ظاهرها خلاف باطنها أشفق إبراهيم عليه السلام وأخذته بها. في عند ظاهر waɗannan kalmomi sai ya kasance ya saba abinda zahirinsa ake fahimta a zahiri ya saba da abin da yake boye a cikin kalmomin sai an yi mutum bayani zai gane kalmomin gaskiyarsu to shi yasa annabi Ibrahim ya ji tsoro kada a kama shi da ya faɗi magana da zahirinta yayi kama da ƙarya wa amma hadisu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallama idza arada ghazwatan warra bi ghairiha fa laysa fi khulfin fil qawli inma huwa sarru maqsidihi لئلا يأخذ عدوه حذره وكتم وجه ذهابه لذكر السؤال عن موضوع آخر to idan to in ka wannan hadisu amma hadisi da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya nufi zai tafi yaki to yakan yi yakan yi tauriya ma'ana ba zai ce za mu tafi yaƙi ba sai ce to za mu yi tafiya to yace to wannan babu sabani maganar cewa manzo sallama yana boye manufa inda aka aka nufi zuwa saboda me saboda kada abokin gaba ya samu ya samu sikira din Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya gane ya gane abin da gwamnatin manzo sallama take ciki balle su je su su far musu kawannan to shi yasa manzo sallama sai ya boye fiskar inda aka nufa din sai da zikirin su'ali amma wajen akara sai tambayi labarin wani waje sai sai ni guri kaza ka ga labarin sa ne wanda ko misali idan za a fita gari za a yi arewa ne to sai ya tambayi bangaren kudu ya tambayi gari kaza ya yake to kaga wannan ai ba wani yace za mu je garin ba tambaya yayi ya labari yake to sau alhali kuma in aka fita an sani ga inda za a yi to wannan kuma saboda dole ne gwamnati ta boye sirrinta kada ya zama abokan gaba su gane sirrin ku sai su karya mutane والبحث عن أخباره كما بلما ديك أبو خان غابان ناس سنة بنشكي دغا لابار رقم من قال صلى الله عليه وسلم والتعريض بذكره da kuma bijirarwa da ambaton gurin da za a je din la annahu yaqulu tajahhazu ila ghazwati kaza manzo da baya cewa ku shirya mu tafi yaki waje kaza ba a yaka zai tambayi labarin yaya waje kaza yake to shikenan sahabbai sun sani ana kokarin shirya yaki ne to shine aw wajhatuna ila mawdi kaza manzo Allah zai ce yau kuma za mu fuskanci guri kaza za mu je a wai munafiki ba sai ya gudu ya je sami sai shi annabi yana zuwa ba kaga sai su shirya khilafa maqsidihi sabanin abinda annabi yake nufi wa hadha lam yakun wannan kuma bai kasance ba mana mana wannan ba za a ce ƙarya ne ba a ce manzo Allah sallama ga inda ya nufa amma kuma sai ya bada labarin wani waje daban to wannan ba za a ce masa ƙarya bane ne والأول ليس فيه خبر يدخله الخلف wannan ai na farkon nan babu labari ma wanda sabani zai shige shi babu to ai bai bada labarin cewa zai je guri kaza wai zai za a je yaƙi waje kaza bai ce za mu fita yaƙi mu je mu yaƙi guri kaza ko kuma inda aka nufa daban inda zai faɗa daban a ba wannan bane labari ya tambaya don mutum ya tambayi labari ba can za ka je ba don ka tambayi labari ai wannan kuma wata magana ce daban to fa in kunta fama ma'ana qaulin Musa alaihi salamu wa qad ila ayyun nasi alamu fa qala ana alamu fa taballahu alaihi zalika illa yurda al-ilma ilayhi al-haditha wa fihi qala bal abdullana liman ya'al bahrain alamu minka yake to idan kuma har yanzu aka tambaya idan ka tambaye ni ka ce min to kai mai kare annabawa kake cewa annabawan nan su masumai ne mutanen kirki ne barna ba ta shiga musu ko ta wani fiska to idan ka ce to mai wannan tambayar yake to to me za ka ce game da faɗin annabi Musa alaihi salam alhali an tambaye shi ne a cikin mutane wa ya fi sani sai ce ni na fi sani sai Allah ya zarge shi akan cewa me yasa bai mai da ilimi zuwa ga ubangiji ba da sai ce Allah ne masani sannan zuwa ƙarshen hadisi ne kamar yadda manzo sallallahu ya kawo hadisin annabi Musa an tambaye shi waye ne yafi ilimi yace shi to da yace shi sai Allah ya ta to tun da kashe kai to ina da bawa a majmu'ul bahrain ma hada koguna saboda haka shi wannan bawan ya fi ka ilimi to sai a cikin wannan hadisin qala sai Allah ya ce wa annabi Musa bar Abdullah nabi majmu'ul bahrain ala minka a ina da wani bawa amma hada koguna wanda ya fi ka ilimi yace wa hadha kabaru qarabba Allahu annahu laysa kadhalika yace to mai isra'ili koko wanda yake so ya kawo jayayya zai iya cewa a wannan labari kaga Allah ya bada labarin wanda ko ba haka annabi Musa ya ya ya fada ba annabi Musa mana ya ce shi yake da ilimi to a karan bana Allah an ba Allah ka annahu laysa kadhalika Allah tabaraka ta'ala ya bada labarin magana ba haka take ba to shi mai Isra'il da mana yake tambaya yake cewa to idan kaje annabawa an kiyaye su to yanzu ga annabi Musa ya yi laifi a kashi annabawa ba sa laifi ba shi ne abin da mai littafi duk kokarinsa da yake kare annabawa ya tabbatar annabawa ba su da laifi to shine wani ko mai mai mai fitina ko mai neman jayayya yakan ce ah sai ya zaka ce annabawa ba su da laifi ga laifuka kala kala su ne laifukan ma da yake ta karantawa to sai ce to ai ga annabi Musa ya ba da labari kuma Allah ya ce masa ba haka ba da mana annabi Musa ce shi ya fi ilimi Allah kuma ya ce masa a ga wanda ya fi shan to ya za ka yi da wannan yace to wannan kuma sai in ce maka fa alam annahu waqa fi hadha alhadith min ba'di ruqihi sayyifi an ibn Abbas ya ta'lamu ahad al'alawa minka to in haka ne in ma wannan ka kawo to ai to ka sani kai mai tambaya a wannan hadisi a cikin hanyoyin wannan hadisi a cikin hanyoyi kuma ingantattun hanyar ma da aka karba daga Abdullahi bin Abbas ai annabi Musa ba tambayar sa aka ce aka ce masa waye ne yafi sani kai tsaye ba a abin da aka tambaye shi aka ce hal ta'alamu ahadan alawa minka shin ko ka san wani wanda ya fi ka ilimi ka san annabi Musa bai sani ba bai san wanda ya fi ka ilimi ba kaga nan gaskiya ya faɗa ka san wanda ya fi ka ilimi sai a a ba sani kaga a ina ba sani ba kenan in ma da wanda ya fi ilimi shi dai bai sani ba sai abin da ya sani ya fi kowa ilimi ne to kuma za kana jawabuhu ala ilmihi ko khabarun haqqun wa sidqun la kulfa fihi wa la tufata idan dai annabi Musa ya bada amsa akan sanin sa shi dai a sanin sa bai san wanda ya fi shi ilimi ba to wannan labarin ne na gaskiya haka yake kuma babu sabani a ciki babu kuma rikitarwa eh an tambaye ka ka san abu kaza ka ce ban sani ba shi kenan ka faɗi gaskiya kaga nan ba ba ba wata jayayya da za a yi wala ɗarigin akari idan kuma an tafi kan wannan hanyar farko wacce su wa gasu da ayyun nasu ala watan baiti a cikin a cikin mutane wa yafi ilimi yake shi to nan kuma fa mahmaluhu ma'anar wannan wannan maganar da aka tambaye shi wa yafi ilimi ala zannihi wa mutaqaddihi shi kuma a zatonsa bai zaci akwai wanda ya fi shi ilimi ba kuma gaskiya ne a zatonsa ba yanzu ba shi annabin Allah ne mursali ulul azmi kuma a duk duniya lokacin ba wanda ya kai shi matsayi to idan aka tambaye shi batun ilimi ai a zaton sa shi duk wannan makaman wanda yake da su ai dole ya zama ya fi kowa ilimi daga nan mace kenan to kama lau sarraha bihi kamar yadda nan musa ya bayyana li'anna halahu fi nubuwati wal istifa yaktaji zalika halin da Allah ya bashi na annabta ya bashi zabi to wannan yana hukunta cewa lalle ya fi kowa ilimi ma kamar yadda aka bashi annabta wacce ta fita kowa a wannan zamani aka ba shi kuma Allah ya zaɓe shi ya zama manzo mursali sannan Allah ya zaɓe shi a cikin annabawa ma ya zama a cikin manya-manyan annabawa to kaga wannan shi a aqidarsa itiqadinsa ai tabbas ba wanda ya kai shi ilimi to shi to wannan shine to saboda haka fa yakunu isbaruhu bi zalika aidan an itiqadi wa usmani sidqan la kullu bihi to nan ma ya ba labarin shi ba wanda ya fi sani to wannan gaskiya ne itikadin haka ya kulla duk wanda Allah ya bashi wannan matsayi a zamanin sa to yadda aka bashi wannan makamin to a matsayin sa ya kamata a ce kuma ya fi kowa ilimi to kaga itikadin sa haka ne kuma haka yake zato to kaga labarin da ya bada ya zama gaskiya kenan babu sabani a ciki wa qad yuridu bi qawlihi ana a'lamu bima yaktabihi wa za'ifu nubuwati min ulumi tauhid wa umuri kayyati wa siyasati ummati wasu kuma suka ce a'a abin da yake nufi da cewa ni ne na fi ilimi yana nufin abin da ya shafi annabta na ilimin tauhidi kaɗai ta Allah da al'amura na shari'a da kuma jagorancin al'umma ba wanda ya kai shi kuma gaskiya ne wannan kan ai ai ba da shi kallon ya fi shi ba wannan kan tabbas ya fi kallon da su ya fi kallon nuna wa mutane tauhidi da sanin Allah din na tauhidi ya fi kuma mutane lamura na shari'a ya fi kwakwun da shi aka kawo aka bawa shari'a kuma ya fi mutane ya fi sauran mutane duka iya jagoranci tunda shi Allah ya jagorantar ya ba shi wannan matsayi wa yakunu al-qadru alaw minhu bi umurin ukhra mimma la ya'lamu ahadun illa bi ilami Allah min ulum ghaibihi yace to shi kuma khadru abin da ya fi shi ya fi shi ne da wasu al'amura daban wanda ba wanda zai iya gane waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda suke ɓoye ba wanda kowa da kowa ya sani ba amma ilimin shari'a na kowa ne ilimin tauhidi na kowa da kowa ne ilimin jagorancin al'umma na kowa ne kowa ya san shi to amma ilimi ɓoyayye wanda kamar abubuwan da suka faru tsakaninsa da khalilu waɗannan ɓoyayyu ne suna cikin gaibin Allah ne to saboda ka don khalilu ya fi shi da waɗannan shi kuma ya fi khalilu da waɗancan ai to shine in ulumin gaibihi kalkisasin mazkur fi kabarihi ma kamar isoshin da suka faru a lokacin da yake tafiya da shi da khadirudi a waɗannan abubuwa guda uku da suka faru ma'ana da na fasa jirgi a garuwa da kuma kashe yaro da khadiru yayi da kuma gyaran katanga da yi kaga waɗannan abubuwa ne a ɓoye su ai ba sa cikin shari'a a cikin shari'a za a ce maka sai ka gane me yasa ake bata jirgi a cikin ruwa sai an gaya maka me yasa idan aka samu mutum mutumin banza aka samu mutum kai ba a san halinsa ba a kashe shi daga baya a gane cewa abin da yasa aka kashe mutumin banza ne to kaga wannan ai baya cikin shari'a wannan wani ilimi ne daban wanda Allah ya boye shi sai ya nuna wa kadar shi to shine fa kana Musa alaihi salamu alama ala jumlati ma taqaddama waɗanda suka gabata waɗancan da tauhidi da shari'a da jagorancin al'umma to lalle annabi Musa nan kan ya fi kadirin ma sanin su wa hada alamu ala al-khusufi bima ulima wannan kuma hanyoyi guda uku wanda kadiru ya nuna wa annabi Musa to su kuma kadiru ya fi annabi Musa sanin su amma a kai su kare ne in ka shirya irin waɗannan din to da mai khalil ya fi annabi Musa babu khalil in ma wanda suka ce annabi ma in aka bashi annabi ma to ko da annabin ne dai bai sai annabi Musa annabta ba in ko da annabin ne bai da shari'a ba ba aiki aike shi zuwa ga yaje kira wani ba ko annabin ne ba ce jagoranci al'umma ba wannan duk annabi Musa aka bawa to balle wasu kuma suka ce ma ba annabi bane ويدل عليه قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما to shi yasa ma da Allah ya zo ba da labari akan Khadiru to sai ya ce ai Allah ce na sanar da shi ilimi na wajena to kaga wani ilimi ne daban wanda bai shafi mutane ba ilimi da ladniyi kenan ilimi ne na Allah amma bai shafi mutane ba ilimin da ya shafi mutane shine abin da annabin Allah zai gaya wa mutane ilimin da ya shafi wani abu koyayye tsakanin bawa da Allah shi ko wannan tsakanin Allah ne da bawansa wa asbullahi zalika alayhi fi ma qalahu ramahu inkaru hadha alqawli alayhi li'annahu la yurda al-ilma ilayhi kama qalat al-mala'ikatu la ilma lana illa ma 'allamtana to abin da yasa Allah ya zarge shi kuma kamar yadda malamai suka fada to har aka yi inkari wannan magana aka yi masa inkarin cewa me yasa yace shi yafi kowa sani saboda bai mai da sanin zuwa ga ubangiji ba ubangiji da ake mayarwa sani kamar yadda mala'iku suka yi da Allah ya tambaye su ya ce musu ku gaya min an bi uni biya suna haula in kusa sa'ira kalu su hana kala in na illa ma lamtana ku gaya min waɗannan abubuwa sai suka sha ubangiji da ya tabbata gare ka ba mu sani ba mu ba mu da ilimi saboda ka sanar da mu to da wai haka Allah yake so annabi Musa yayi da sai ya ce to ubangiji to ni dai a sani na ko kuma ubangiji bai sanar da ni wanda ya fi ni sani ba shikenan to shine auli annahu lam yarda qawluhu shar'an wa zalika wallahu alam li alla yusli bihi fihi man lam yalqa maluhu fi tazkiyat nafsihi qawlu darajati min ummati ko kuma auli annahu lam yarda qawluhu shar'an ko kuma a bayyana da maganar tasa a shari'ance ba me yasa ma'ana annabi Musa ya ce shi ya fi sani to bai dangana ilimi zuwa ga Allah ba me yasa Allah ya zarge shi ba don Allah ya zarge shi ba Allah ya zarge shi don ba shi da ilimi bane abin da Allah ya zarge shi saboda Allah dai shi ya sani abin da yasa amma wasu kace saboda kada wani wanda matsayinsa bai kai na annabi Musa ba yace zai koyi da annabi Musa shi ma a tambaye shi ya fi kowa sani ba matsayinsa bane domin ya tsarkaka kansa kenan fi tazkiyat nafsihi a cikin tsarkaka kansa wa ulumi da darajati da da daukaka darajar sa min ummati a cikin al'ummarsa kada wani a cikin mutanen annabi Musa din shi ma ko bayan annabi Musa din shi ya ga ya samu matsayi ko ya samu ya gaji annabi Musa din a sanin ilimi da sauransu a tambaye shi ya ce shi ma ya fi kowa ilimi to shi yasa Allah ya ce masa sai ya zargi annabi Musa saboda kada wani wanda bai kai wannan matsayi ya kwaikwayi annabi Musa wasu ko haka suka ce ko halika sai in dai wani ne yayi wannan zargi yayi kai wannan kwaikwayon zai sai ya halaka me yasa lima ta damana hu min madhi insani nafsahu wa yurithu dhalika min al-kibr wal ujub wa ta'adi wa da'awa saboda wannan aya ko abin da yake ciki wannan maganar ko kuma wannan labari yana kunshe da mutum ya yabi kansa kenan idan ba annabin Allah bane ya zo ya faɗi ya ce sai ya fi kowa sani to kaga ya yabi kansa kenan kuma wannan yabon kan nasa in ba annabin Allah ba annabin Allah masu ne su Allah ya kiyaye su to wanda ba masu ne ba idan ya faɗi wannan kalmar za ta gadar masa girman kai za ta gadar masa jiji da kansa za ta gadar masa daga kansa da miƙa wa kansa wani matsayi shine ta'ali kuma za ta gadar masa wata da'awa ya ta da'awar cewa yana ganin kamar ya fi kowa to shi yasa wa innu ziha an hazira za'il anbiya'u ko ne yake so annabawa dai an an tsarkake su daga waɗannan abubuwa ba sa shigan musu shi yasa annabi Musa dai ya ce ya fi kowa ilimi ba abin da zai shiga masa babu wani girman kai babu wani jiji da kai ba abin da zai shiga masa saboda waɗannan halayen na shaidan to halayen shaidan kuma Allah ya hana annaba shaidan ya je ya samu nasara kan wani annabinsa saboda haka masu mai ne wannan baya samun su saboda haka fagairuhum bi marrajati sabiliha wa darki layliha illa man samahu Allah wani wani annabawa da ba annabawa ba shi kuma ya bi wannan hanya irin ta annabawa ko kuma ya ce ya riski matsayi irin nasu babu wannan ka ba zai yi ba sai dai wanda Allah ya kiyaye shi ya zama annabi yawa to shi ne dai zai zai ce shi yana da wannan matsayi ko kuma wanda Allah ya kiyaye shi ya wuce matsayi tunda akwai wanda ba annabawa ba amma Allah ya sa su mahfuzai ma'ana ma'asumi shi ne wanda ba zai iya yi ba ba halice zai yi ba mahfuzi kuma ko da zai iya ma Allah ya hana shi ba zai yi ba ma'ana ba zai iya sabo shi annabin Allah ba zai iya sabo ba kwata kwata shi kuma wanda ba annabi ba ba wai ba zai iya bane a wani yana kaiwa matsayin da Allah yake hana shi zai iya dai Allah zai hana shi ba zai saba Allah ba to shine fatahuzu min ha'aula nafsihi wa li kadabihi saboda ka annabi Musa ya kiyaye wannan shine fi dacewa da kansa shine kuma saboda kar ai koyi da shi ana so ai koyi da shi a cikin duk halayen da yayi to kada wannan magana ta zama ita ma a bar koyi na gare shi idan annabin Allah ya faɗi matsayinsa a cikin mutane kuma matsayin nan abu ne wanda yake ya keɓance shi to wani fa ba zai gane cewa ya abin ya keɓance annabin ba sai ya ga ko shi ma mai yiwa ko har irin sama shi ma zai iya kwaikwayo to shi yasa shi yasa aka zargi annabi Musa aka ce masa a me yasa me yasa ya dangana ilimi zuwa gare shi ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تحفظ من مثل هذا مما قد علم به أنا سيد ولد آدم ولا فخر saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo gaya wa mutane matsayinsa saboda ya kiyaye irin wannan abin da ya faru din nan mana ya kiyaye kada wani ya ce zai koyi da shi ko kuma wani yaga kamar ya faɗa ne wani shi ma zai iya faɗa to sai annabi ya ce kamar yadda aka sani dai yadda aka san annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ce ni ne jagoran jajen annabi Adamu sai shi ba babu alfahari kaga cewa babu alfahari din nan to wani bai sai kwaikwaye shi ba eh ya san ko annabi ma ya ce ba alfahari a ciki balle kai a sai kai in zaka yi alfahari to kai haramun ne maka wala to tunda ba matsayin ka bane wa hadha alhadith idha hujjaj alqa'ilin bi nubuwat alkhadri da qawlihi fihi ana ala musa wannan hadisin shine ɗaya daga cikin hujjoji wanda suka ce khadiru annabin Allah ne saboda faɗin khalilu a cikin wannan labarin khalilu ya ce al'ara alawar musa na fi annabi musa ilimi mana na fi annabi musa sanin wasu abubuwa wala ya kunu waliyu ala min nabi sai suka ce to in dai har khalilu ya ce ya fi annabi musa ilimi to ba zai yi waliyu ya fi annabi ilimi ba to sai in haka ne to khalilu shi ma annabi ne shi yasa har yace ya fi annabi musa wani ilimi to wannan shine hujjar wanda suka ce shi khalilu annabi ne وأما الأنبياء فيتفاضلون في المعارف su annabawa kuma suna fin juna ne akwai fifiko tsakanin su a cikin sanin Allah a cikin ilimomi na tsakanin su da Allah akwai zambanci haka Allah ya ce tilka rusul fadlan nan ba dan ala bali suna da fifiko wa wa ma fa'altu an amri to kaga kuma kalin ma da ya aikata abin da ya aikata sai shi to fa ni fa ba wai daga kaina na na aikata abin da aikata ba a fadalla annahu bi wahyi to wannan sai ya shirya cewa Allah ne ya masa wahayi ya aikata abin da ya aikata ne da ya faɗa annabi Musa abubuwan da ya yi na shiga wannan wancan jirgin da kaga na fasa ga dalili amma safina ta fakana lima sakina ya muna fil bahari fa aratu ana iba wa kana wara'ahum malikun yaqutu kullu safina sin gaswa da kenan sannan wannan yaron da na kashe wa amma gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما sannan katangar da kaga na gyara wa ammal jidaru fa kana li mulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika sai ce wa ma fa'altu wa amri duk ayyukan abubuwan da nayi karka ce a ganin dama na yi shi a inda ganin dama na yi shi kamar ya zama barna kenan a duka ba da izini na bane a umarni ake bani to shine sai wanda suka ce kadiru annabi ne suka ce to kun ga wannan ya nuna cewa wahayi aka yi wa kadiru ya aikata waɗannan abubuwa wa man qala innahu laysa bi nabiyyi to wanda kuma suka ce a kadiru ba annabi bane su kuma tsara suna cewa ko kuma wanda yace kadiru ba annabi bane shi kuma ya ce ya tabi an yakuna fa'alahu bi amri nabiyyin akhara ko suka ce a kadiru shi ma yana karban umarni ne daga wani annabi daban banda shi ba annabi bane amma akwai annabin da yake ba shi umarni akwai wannan magana wa hadha yaqufu ita ma wannan kamar rauni ne li'annahu ma alimna annahu kana fi zamani Musa nabiyyun ghayrahu illa kaw Haruna yace in wannan ne to ai in dai azawanin annabi Musa ba a samu wani annabi wanda wanda annabi ne sai dai annabi Musa da kuma dan uwansa annabi Haruna su kai na annabawa azabani to wa ma naqala ahadun min ahli al-akhbar fi dhalika shay'un yawwalu alayhi kuma masu ba da tarihi na annabawa ba wanda ya ba da labarin cewa an yi wani annabi a zamanin annabi Musa wanda ba annabi Musa ba ba kuma Haruna ba su kai da annabawa lokaci babu wanda ya kawo wani labari ya kawo kuma wata hujja da za a dogara da ita sai ayyu awwalu alaihi wanda za a dogara da shi wai za ga na ala minka laysa ala al-umumi idan kalilu yace na fi ka sani yace ya ga annabi Musa yace na fi ka sani to fa ba wai ya fi shi sanin komai da komai bane a wancan wannan bangaren da aka sanar da shi to nan Allah bai sanar wa Annabi Musa ba ya sanar wa Khadiru saboda haka Khadiru ya san shi Annabi Musa bai san shi ba to nan kuma duk dai daga Allah yake to shine wa inna ma huwa al-khususi a a kebe ne waɗannan abubuwan ne su ne wanda Annabi Musa bai sani ba amma ba sauran ilimi ba sauran ilimi fa Annabi Musa ya fi kowa sani wa fi qadaya mu'ayyanatin la yahtaji ila isbat nubuwwati Khadiru akwai kuma wasu hukunce hukunce dai wanda aka faɗa wanda ba sa bukata zuwa ga tabbatar da annabci kadiru wannan kan wata magana ce daban cewa kadiru annabi ne ko ba annabi bane wani haza qala ba'd shuyuki kana musa ala min al-qadr fi ma akhadha an allah wal qadr alamu fi ma dufiya ilayhi min musa yace shi yasa ma yace ɗaya wasu daga cikin shehunai mana bayin allah suka ce annabi musa ya fi kadiru ilimi inda ya ilimi haka annabi Musa ya fi kadiru ilimin da ake karba daga Allah annabi Musa ya fi kadiru sanin ilimi shi kuma kadiru ya fi annabi Musa sanin abin da Allah ya tura masa ya tura annabi Musa zuwa gare shi abin da Allah ya tura annabi Musa ka je ka karanta to shi shine wanda kadiru ya fi shi wanda annabi Musa ya zai karatu wajen kadiru to wannan shine wanda annabi Musa bai sani ba amma sauran abubuwa dukkan su kuma annabi Musa ya fi kada ruhan su tunda annabi Musa annabin Allah ne to kada kuma har an kaba wa ka annabi sa wa qala akar wani kuma yace inna ma uljiya Musa ila al-kadr al-ta'dib ila al-ta'lim wasu ba suka sha shi annabi Musa ma ya buƙatu ne an an tura shi wajen kadar ya koyi ladabi ne ba ya koyi ilimi ba a ladabi aka koya masa in kaga ma'ana ga abin da ya kamata kai ga abin da na ladabi ne ba na ilimi ba ne saboda da aka duba abubuwan da aka sauke suka faru ne sai ka ga ladabtarwa ne ba ba koyarwa ba ne alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين to ma sauraron mu anan zamu dasa aya a cikin wannan shiri na karatun littafin Ashafa a madadin kamfanin GitHub Nigeria Limited da dauki nauyin kawo muku sai Sheikh Ibrahim Gajali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Rediyon Progress Gombe da ni jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tara shiri na gaba عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب